الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أليس كذلك؟ هو كذلك قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن هشام ابن ملاس النميري قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا حميد عن أنس قال عن أنس الله كرم سدايتي أرادت بنو سلمة an ya tahawwalu ila qurbil masjidi waɗansu bi wata kabila cikin banu salama ake ce da ita unguwansu na kusa da masallaci ne sai suka ga bari su canza wuri su koma ne su samu riyar wataccen waje ko ko su kan su zo kusa da masallaci su zo kuma kusa da masallaci su ma inda yafi inda suke da fakariha annabi sallallahu alaihi wasallam an ta'ara al-madina sai manzon Allah ya ce to yanzu inda kuke kuna kun kaman kuna kare Madina kenan in kuka tashi wajen kuka zo kusa can waye zai kare shi wajen ya zama kaman ba komai kenan alaysa kazalik fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani salima ya ku bani salima ala tahtasibuna atharakum fa aqamu ba ku lissafin tafiyar nisan tafiyar ku kowane hutuwa kowane tako ɗaya za ba ku lada ma'ana duk sa'ad da gidanka ya fi nesa da masallaci ma'ana ka fi samun lada duk tako ɗaya za baka lada za a daga darajar kakan kare maka zunubinka to she suka yadda suka zauna wajen an fahimta haza hadithun sahihun ahrajahu muhammad ibn salamin an al-fazari ورواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم والنبي وايس يا بني سلمة diyarakum ai ilzamu diyarakum ku lizimci inda kuke din nan kauyukan ku unguwannin ku din nan tuktabu atharukum za a ba ku ladan gurabin tafiyar ku nesa kowanne littaku za a ba ku lada akai diyarakum tuktabu atharukum qawluhu ta'ara almadina ay tasiru duruhum ara wal ara'u alfada'u min al-ardi wa atharuhum ay khutahum قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي دواء نهدي سيتكم ونبابي مكي باب مي bayanu ne eh itiyadul masajid zuwa masallaci da fadalan masallaci kenan ko yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai kowanne a cikin su Allah madaukakin sarki zai sa shi cikin inuwan al'arshinsa fi zillihi a cikin inuwan Allah al'idafatu ilallah ya taktari wannan zillihi da annan zilla milkun lillahi laisa zalika ne zillun lahi zatihi ka ta kulu masjidun lahi baitun lahi a laisa ka zalik saba'atun mutum bakwai yuzilluhumullahu fi zillihi Allah zai sa su cikin inuwarsa yawma la zilla illa zilluhu ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah da Allah yake mallaka na farko yace imamun adilun ma ma'ana imamun adilun shugaba adili menene adalci a aje komai inda ya dace adalci kenan an fahimta imamun adilun jiya muka karanta cikin mun karanta lokacin da muke karatun zakka aka ce mai karban zakka ma in yaje karbo kada ya zalunce su wattaqi da'watal mazlum mana shari'ar musulunci ma addinin musulunci ma baya son zalunci abinda ake so a yi adalci shugaba adili in aka ce shugaba adili ya hada da shugaban kasa ne da sanatoci da 'yan majalisa da gwamnoni da ministoci da shugabanni da sarakuna da kai a cikin gidanka kai ma imamun ne za ka zama adili ko kuwa zalim imamun adilun shugaba adili sai ka ce shugabanci da ake samu adalci a ciki wane irin shugabanci da ake samun adalci a ciki shine shugabancin da ake tafiyar da komai a aje kwariya a bigirinta alaisa da zalik amma an aka samu shugabanci da babu adalci a ciki wayan suna shan wahala wayan suna jin daɗi wayan su dukiyar ƙasa na hannunsu wayan kuma suna ta wahala babu abin da za a ba samu adalci ba ba za a taba jin daɗin rayuwa ba haka an zalunci kenan ko imamun adilun wa shabun na sha'abi ibadatin lahi ana farawa da aka shugaba adili na biyu sai aka ce mai shabun ina mana shabun matashi samari matashi na sha'abi ibadatin lahi matashi ashe matasa su ma sai a jawo su a jika kenan Allah ya sadda su kuma Allah zai sa su cikin inuwarsa ranar tashin alkiyama in sun yi in sun kai me na fi ibadatin bi ibadatin lahi matasa ba za a ce jefar da su bane ai an iska ne ai an kaza ne ai a a a to wannan shi ke sa su zama yan iska din a daidaita sahu yake ja ba matashi ba ne yana sai da bakin mai ne farin mai yake sayarwa me yake sayarwa ne ne sai a jawo shi a jika Allah ya san da kai fa Allah ya ce in kai in kai abu daidai ranar lahira kana da daraja ana kirgali shugaba adili kai ne na biyu to menene aikin mu sai a ce ina kuke sana'a mu muna sai da lemu ne nan ko muna sai da kaza ne nan muna sai da kaza ne to kun ga inda kuke zaune kuna sai da bakin mai din nan ko kuna a daidaita sahu din nan tun daga kaza har zuwa kaza amana ne a hannunku duk wani tsoho da aka cima mutunci ko ɗaya da aka cima mutunci ko ta mata da aka cima mutunci kuna kallo sai Allah ya tambaye ku ku tsaya ku jajirce ku hana yin wannan in kuka hana yin wannan to kuma kun yi abin da Allah ke so za ki kofi kowa wajen Allah kuɗi da kake nema ɗin nan in ka tashi ba abin da za ku kai sai yawaita istighfari sai ga Allah yana baku kuɗi amma kai ka zauna kana sai da bakin mai ko kana da ta sau ko kana sai da menene da menene har abada ba za ka samu samun komai su kuma suna nan suna ta hawa a'a kuma je lahira ba ka da ibada da za ka je ka tsaya gaban Allah a saka cikin inuwar Allah kada ka yarda da wannan kai ba shashasha bane ba dan iska bane dan mutane ne iyayenka suka haife ka kuma Allah tun da aka haife ka ka kai tun daga ran da ka balaga Allah ya aje mala'iku biyu ba su da aiki sai kai biyu ne ko hudu a'a biyu in suka hau wasu nawa kuma sai su zo so sun zama nawa kenan mala'iku hudu ke aiki ka kai baka sani ba kana ta wasanni ka kana ta raye-raye ka kada kadanka mala'iku biyu ba su da aiki sai kai suna rubuta duk abin da kake yi sai ka ce ai ni ba sai mun fita cikin wannan yaya za mu yi ana kiran sallah ku tashi ku yi sallah yadda ya kamata kuna zaune kuna sana'ar ku sai ga Allah yana ta sa muku albarka a ciki in kuna kusa da masallaci ne ku yi sallah a masallaci kada ku yadda aje ana barnata masallaci ana bata masallaci ana shan taba wuyi kusa da masallaci ana shan dukkan ku yadda sai ku ce Allah yana son mu mu ma muna cikin lissafi a wajen Allah mala'iku na kan mu suna rubuta abin da muke yi shi yasa duk wata ɗaya da aka ci mata mutunci unguwan nan ko ta tsohuwa ko wanda tijo ko wane ne ba za mu yadda wani ya fito wani wuri ya zo yi mana cin mutum ko lokacin da ake ko yan daba suna yadda wani ya fito wata unguwa ya zo unguwar su ya ba sa yadda ba haka ba sa yadda tare da cewa abinda suke ba za su yadda wani ya fito wani wuri ya zo ya ci ya yi matsa to sai kuma ku tsaya haka nan kuna ibada kowa ta zo ta wuce lafiya kowa ya zo ya wuce lafiya kuma sai ku ga Allah ya sa muku albarka a cikin sana'o'inku kuma gobe shikenan sai kai maka nemi yara su za su yi sai kai kai sama kai gaba ka samu kuɗi ka samu kuɗi ba haka bane ba wa shabun matashi ku kenan ko na sha'a bi ibadatin lahi ya rayu ya tashi a cikin bautata ma Allah in bakin mai kake sayarwa ko a daidaita sau kake ko mene kake ko rake kake sayarwa kai ma sai kai kokari wata rana da safe ka samu almajirai guda biyu ka sai musu koko da waina koko da waina ko koko da kosai ka ba su naira ɗari ɗari ba za ka iya ba kai ma kayi aikin alkhairi kenan wannan abin da kai sai Allah ya sa albarka cikin abin da kake samu Allah ya ɗauke maka wahala kaga kai ma Allah ya baka kuɗi fiye da yanda kake tsammani ko da daddare da kaga yara ba su suna jin yunwa ba su da abinci ka ce mai abinci a sa musu na naira hamsin hamsin shikenan kai karfin hali ka cire ka bayar za ka ga abin da Allah zai baka ya fi abin da ka cire ka bayar an fahimta wa shabun nasha'a bi ibadatillahi nasha'a bi ibadatillahi eh kana a daidaita sahu ne wa'yansu suka shiga suka manta da abu a ciki shi ka ɗauka ka kai gidan hizba an mantuwa kana cikin adaidaita sahu ne ba za ka taba yadda wa'yansu su shigo su yi barna ba kana aikin duk inda kuke kuna sana'a sai ku kare addinin Allah a wajen da kuma kun shiga tashi cikin ibadan Allah kenan kuna ana wayewar garin ranar lahira duk wannan rayuwa da kuke gani babu babu ita kuma sai kaga Allah ce kai wani ku zo a saka ku inuwar Allah me muka yi ai lokaci kaza kun kare mutuncin kaza lokaci kaza kun yi kaza kun yi kaza a duniya lokacin kuna cikin kuruciya za ku yi barna kuka ki barna kuka yi aikin alkhairi shine shabun na sha'abi ibadatin lahi kenan ku wa rajulun kaga sai da aka fara da kai saurayi matashi tukun aka zo wurin manyan mutane da mutumin da qalbuhu mu'allakun bil masjidi qalbuhu mu'allakun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi da mutum kana matashi ka zo ka zo ka zama babba kai kuma kaga ka shiga cikin matashi kuma ka zo ka shiga cikin manya da wanda zuciyarsa ke rataye da masallaci in aka yi sallah ya fita Allah Allah yake ji kuma kiran sallah ya sake dawowa baya jin dadi shi ya sake dawowa a cikin masallaci sa'an nan na uku wa rajulani da mutane guda biyu tahabba fillahi ijtama'a ala zalika wa tafarraqa da mutane guda biyu suka kaunaci juna saboda Allah wane yana son Allah ne yasa nake son shi wane yana son Allah ne yasa nake kaunar shi wane yana son mun hadu ne a wajen son Allah masallaci muke haduwa wajen karatu addini muke haduwa yasa sai she ka so shi dan Allah ba dan zatin sa ba kai ma ya so ka dan Allah ba dan zatin ka ba sai ku ga yanda Allah zai sa muku albarka a ciki amma ku hada kanku akan ku yan kungiyar siyasa ɗaya ce inda aka ce ku hadu kan karkashin kungiyar wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu mana igiyan Allah addinin Allah shine ya hada ku duka baki daya sai kuka zo ku rarraba kanku wannan ɗan kungiya kaza ne wannan ɗan kungiya kaza ne wannan ɗan siyasa kaza ne wannan ɗan siyasa kaza ne tunda kuke yi kuka zo ka tarar ko aka zo aka tarar da ku yaushe aka tabayi aka gama lafiya karshe tashin hankali ake gani ba yadda za a yi a fi karfin Allah Allah ya tsara abu ya shirya abu ya ci ga yadda za a yi a zo a yi akasin Allah kuma a cimma nasara wallahi karya ne duk wanda ya tsammanin haka ya tuhumci imanin shi kaunar Allah shi ne zai sa haka yace inna mattakhaztum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati dunya haka inna mattakhaztum min dunillahi awsanan ba komai ya saka kuka zo ba son Allah ba ne saboda ku siyasanku ko kungiyanku ana neman kujera ana neman makami ana neman kudi ana dan za ku zo kuna la'antan juna tun daga duniya balle har lahira ba haka yake faruwa ba yana faruwa yakan faru wata farraka in kaga kun rabutu wani ya ma'ana wani ya kauce ma hanyar Allah ba zan iya ba wani ya kauce ma Allah ba zan iya ba shikenan wani ya biyo hanyar Allah shine za a tafi da shi tare an fahimta wa rajulun da na hudu kuma mutumin da zakar da biyar da mutumin da zakara Allah khaliyan wanda ya tuna Allah wanda ya zikirin Allah daga shi sai shi ya tuna Allah madaukin sarki Allah ya mishi ni'ima kaka da lafiya kana samun abinci kana ci gashi an baka Allah ya baka hankali ya baka ilimi ya shirye ka zama musulmi ya shirye ya yi ma baiwa ka zama cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me kuma kake nema ka tuna baiwan da Allah ya maka ka ambaci Allah ka tuna Allah kai zikiri sai ga idanunka na kwararo yana yana fitar hawaye fa fadat ainahu wa rajulun da mutumin da na nawa kenan na shida kenan wa rajulun da mutumin da ai kaga tun da aka fara ana farawa da shugaba sai aka ce kai matashi kai saurayi sa'annan bayan saurayi kuma wa rajulun wa rajulun wa rajulun kai saurayi din zaka saura saurayi ne har abada shekara nawa kai ma ka zama rajulun ka shiga cikin wayannan mana ka samu rabo biyu kenan to me kuma kake bukata a duniyan nan wa rajulun da mutumin da da'atu mar'atun zatu hasabin wa jamalin mace mai kyau kuma mai daraja ga kuɗi ga mulki ga certificate ga komai tana da daraja komai ta kira shi ya zo ya fasikanci da ita faƙala sai ce inni a khafullah ce ni ina tsoron Allah abin da yasa ba zan iya yi ba kenan ina tsoron Allah to wannan ya fi duk komai wahala saboda annabin Allah annabi Yusuf annabin Allah ne manzon Allah ne amma ya ce rabbu illa tasrif anni asbu ilayhinna wa akun minal jahilin wa illa tasrif anni kaidahunna kaidin mace kada ka taba tsammanin kai ka isa wallahi baka isa ba sai Allah ya kare ka sai kariya daga Allah abinda suka yi kenan aka kawo imratul aziz turawir fataha an nafsi kad shakafa hubban inna naraha min kaza kaza matan guwa matan gari aka shiga da surutai da maganganu baki daya aka yi maganar ta fito irin wannan manyan gidaje ba kowa ke shiga ba to akwai yan aiki akwai yan aike akwai kaza kaza duk abin da ya faru a ciki zai zai iya fitowa ta hanya waɗannan abubuwa to sai matan gidan ta ce to abin da suke faɗa kenan to zan yi maganin su kuka san halin da na samu kaina a ciki jarrabawa ce daga Allah sai ta gayyace su aka shirya riyafa sai da suka zo suka haɗu aka a bincike ga 'yan masu kula da alayyahu wannan tabbatar ta sai kowa ta ba kowa wuka kowa ya shiga aiki ya ci gaba da aiki sai da mata suka suka shiga suka shigala suna aiki sai ta shirya annabi yusuf ta ce je kaka gilma gaban suka wuce kar ka ce musu komai mu gani abin da suke faɗa ɗin nan haka yake zuciyarsu ya fito ya zo faɗan mara ainihu akbarna وقطعنا أيديهن وقلنا هاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم tace fa zalikun allazi lumtunni fihi yanzu yanzu kuka ganshi gashi duk kowa tana yanke hannunta kuma sai da kai ta subha ma haza bashar in haza illa malakun karim haka nake cikin fitina yana tare da ni ina tare da shi yaro na yana ina aikan shi Allah kada ya san fitinan da na shiga ciki yanzu yanzu aka ce ya shige mu duk shi kenan kowa sai ta rikice to ya aka yi ya ce wa illa ta sirf an ne kai da hunna ya aka yi ya san kaidinsu ya aka yi ya gane cewa wannan tana so wannan ta sa goro wannan ta ya aka yi sani eh ana magana da ido fa ana magana da a ana magana da ishara ba haka ake yi ba ya ana magana da waɗannan abubuwa yana kan duk ya ga kowa kowa tana akwai abukatar da take yi sai roki Allah madaukakin sarki ce ya Allah illa tasrif anni kaidahunna ya Allah ni dai ban isa kare kaina ba Allah sai ka kautar da wannan kaidin su gabarina wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wallahi ya Allah in ba kare ni kai ba zan karkata zuwa gare su fasarafa anhu fastajaba lahu sai Allah ya karbi addu'an sa sai me fasarafa anhu kaidahunna to kai ko kai wane ne annabi Allah kenan manzon Allah kuma kowa ya san annabi Yusuf to shi yasa ba wanda ya shige tarkon mace fa sai addu'a addu'a ake yi addu'a ake ana roƙon Allah in ka fita gida eh kana fita gida dama da kafan hagu zaka fita ko kafan dama in zaka shiga masallaci ka shiga da kafan dama ka fita da kafan hagu eh ka sai kana Allah kai addu'a fita gida an fahimta me ce ce addu'a fita gida wala haula wala quwwata اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي duk waɗannan abubuwa sun shiga cikin kalmomin da manzon Allah ya yi uti tu jawami'ul kalim Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw ajhala aw yujhala alayya eh au azlima au uzlama to in kai wa'annan duk abin da ake gudu na sharri manzo Allah ya tara maka su cikin kalma gajeruwar kalma sai ga Allah kare ka je lafiya ka dawo lafiya amma in ba haka ba da kyar ake tsira da imani fa matanka tana gida tana zaman ka zaune ita za ta yi ma kaza sai za mu yi kaza fushi ka bata rai ka yi menene komai ta haushi yake baka amma kana zuwa ofis a hajjia ina kwanan ku ai hajjia kaza kaza kaza kaza kaza kaza ita ka sani ma sai da ta sha duka ta ci duka ma tukun ta fito ka sani ba haka bane ba amma duk abin da ya danganci ibada shedan sai ya zo ciki sai ya dagula al'amarin ba ka da wacce tafi kusanci da kai kamar matarka in ka mutu cikin dare ita za ta yi kuka da safe ta muta kafin kowa ya sani ita za ta sani amma komanta kuma na baka haushi ba za ka iya girmama ta ba ba za ka iya mutunta ta ba kuma ita ce ta sa ka zamo mai mutunci ba haka sai na umar ya fada ba wani gidan shi matan shi ta dame ya tashi baran je in fada masa yadda umar yana zuwa daga nesa ya ji abin da ke fitowa sai kama hanya zai koma sai na umar ya ce taho taho lafiya ya ce na zo ne in kawo kuka kuma na ji abin da ke faru ya ce wannan ita ce abinci na da komai da komai na kuma ita ke hana ni fita waje da abinci na da komai da komai na bai kai darajar ita ke hana ni fita waje ba an fahimta to rashin fita wajen shine mutuncinka shine mutuncin kowa saboda duk wanda ya riga ya fita waje mutunci ya zubi an fahimta to tana da daraja ko ba ta da daraja tana da daraja ko ba ta daraja ma ansafnaka ma ansafnaka ma ansafnaka idza akalna shababaka wa dayyanaka shaykha anta akalta shababaha wa dayyataha ba daɗi fa ba daɗi faƙala inni a Allah sai ce ni ina tsoron Allah ba duka yi guda ba wani abu ne aka tsoratar da shi ba a'a yana da damar ya komai tsoron Allah ne hana shi to shi ne zai samu wannan daraja wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da saboda ikhlasi ya cire kuɗi ya bayar da sadaka aka ce har wannan hannun da hagu ba hannun bai san me da bayai ba saboda ɓoyewa kenan an fahimta wannan kinaya ce an ikhlasi da yake yana bayarwa ya bayar ya bayar ya bayar ba sai an sha wahala ba wani bawan Allah cikin bayan Allah manyan manyan bayan Allah shi da matarsa suna gida wani yazo ya kwankwasa kofa yana bara nan da na ya tashi ya dauki abin da ke akwai ya kai mishi ya je fita ya je bashi shi kuma ya dawo yana kwalla yana kwalla ta ce matar su ce me ya faru ba ka kai mishi ba ya ce eh na kai mishi amma ina zargin kai na ya aka yi na kyale shi har ya zo yana nema ban je na ba shi batun kafin ya zo ne haka ake yi waɗanda suka zauna madina da lokacin da duniya ke kwance suka ce haka mutanen madina suke sai dai ka ji an kofasa kofa ana bude kofar sha jif buhun shinkafa ne sukari ne kudi ne sha a ja kofa a rufe kuma sai da almuru ko ka fito ba za ka game shi ba shi yasa baka san shi ba wataƙila makocinka ne ko wani ne inda dai baka san shi ba gashi an kawo maka taimako kuma ka tsira da mutuncinka amma in na san kai ne gobe na ganka fa shi yasa kai na ka duk wanda ke son yi abu yadda ya kamata ya san yadda zai yi da almuru ne ko da asuba ko ko da magaruban fari magaruban fari akwai haske ko da isha za a kwankwasa kofa ana bude kofar sai a jefa maka buhun shinkafa buhun sukari buhun kudi abinci mai ko menene sai kuma a ja a rufe kafin ka fito ka duba ya tafi sai dai kaga bayan shi ba dai kaga fuskar shi ba mu ba za ka gan shi da rigan da ka san shi da shi ba shi kenan ka samu biyan bukata kuma gobe gari ya waye za ka ga wani kaji kunya ba za ka baka san wanda ya ba ba wanda ya san kuma waye shi yasa ya ce wanda ya ba da sadaka da hannun dama hannun haku bai san me aka yi ba to ma'ana matukan ikhlasi kenan to shi ne sai a zo a ce guda bakwai ɗin nan wane ne ya fi abin nan dukkansu suna cikin alkhairi amma wanne ne ya fi wuya eh Mm. Mhm. a ai rayuwan ba zamanin ku kadai ba ce ba zamanin manzo Allah yake wannan magana
Wanne ne fi wahala?
eh ka ce imra'atun za ta jamalin wa mansubin wajenka ne ke da hala wajen bayan Allah wannan ba wani abu ne wajen su ba zai kalla ba ma ba ta isa ba ma ba ta isa ba ma wace ce ita sha'awan ma ba zai tashi ba za ta tashi ba balle har a ce kaza kaza kaza kaza me ke ka ba yawan kalle kalle shi ke ka wannan ba ba yawan kalle to su ba a ba wannan ba wannan shi yasa kai wajenka abin da yafi wuya kenan wani kuma abin da ya fi wuya wajen shi shabun na sha'afi ibatattu yaro kuruci dangin kuruci dangin hauka yana ji da ya tsalle ya yi abin da yake so baya ji yana da karfi da komai da komai shi ma zai shiga cikin wannan abin aiki ba kuruciya ba ne ba karfi ba ne ba isa ba ne ba mene ba ne ba ne ba ne ba amma ya kauce ma wannan duk ya je yana bin Allah abu ne mai sauki eh abu ne mai sauki to imamun adilun fa abu ne mai sauki yana kallo gashi shine gwamna a statin dinsa ko shine shugaban kasa ga kudi karkashin ofishinsa ya ce albashi na da aka yanka min na kara kwandala akai allah zai tsayar da ni ya tambaye ni karamin aiki ne karamin aiki ne yana da wahala? ya fi su wahala? ya fi wahala? saboda me? an shafi na ba ku labari mun tattauna ana wani yana samun kudi zai zai wurin malamin shi malamai a lokacin su suna tarbiyyantar da mutane ne kowa ya shiga wani hali sai je ya same shi baka isa ka kawo kudi baka kawo kudi ma za a kore ka ba ma zai yi ka kawo ba balle don baka ga ana yi ba ya zo ya ce ina da kuɗi ina samun kaza ina samun kaza amma ba ni cikin kwanciyar hankali bacci ba abubuwa ba za su yi ba sai ce to abin da yake faruwa kenan gobe in ka je wajen aiki ka ce albashinka a rage daga kaza zuwa kaza a rinka baka wannan abin da aka sai je ya ce albashi na kaza ne a rage a bani kaza yanzu kai ba za ka fahimci wannan madu yana da wahala a wajen amma su lokacin ya yi sai aka rage aka dawo inda aka tsaya ya zo kwana biyu je samu malamin shi ce ala rama ko akramaka Allah yanzu na ji sauki amma da ɗan sauran kaɗan ya ce to ka je kuma inda aka tsaya din a kare rage kaza ka rinka karban kaza me yasa saboda ya san malamin shi baya bukata da malamin yanzu sai ce kawo ba ka bane ba yaushe sa malamin da baya son abinka ya ce ma je ka rage ya san da gaske kake in an rage shi za kawo ma sai da yi wannan gaba ya je ce yanzu nake jin daɗin rayuwa ya ce yanzu kake karban hakkinka yanzu kake cin hakkinka da abin da kake karba din ba hakkinka ba ne shi sa ba za ka taba samun lafiya ba ba za ka taba zama lafiya ba ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba to kalli mutane masu karban manya-manyan albashi sai dai su hau manyan motoci da manyan riguna amma a kwanciyar hankali wallahi sun fi kai da kake fama da cefane wallahi kafi su kwanciyar hankali kuma ka yi rantsuwa a kan haka eh sa'an nan kuma wanda yake kokarin cin halar saboda wa yake Allah ba ya ganin shi ne wanda yake neman haram wa ya sabawa Allah baya ganin shi ne to kai da kake faman halal din nan sai Allah ya sauke maka nauyin rayuwa da yawa fiye da wancan ko matan ku suka je shi kasuwa kai da kake neman halal kana dawowa gida ka ce ai yaro zazzabi sai matan ce ai babu komai a kawo sa a mishi a bashi shayi a bashi sabara a bashi menene da menene me ake bayarwa eh da an jika an ba shi ya sha kalli asar sai tashi je yana wasa wa'annan da suke tara dukiya haramun da ya zo ya sai gaban shi fadi a aje a kai shi private a kai shi private a kai shi kasan waje shi an ji an kakkashe kuɗi da baki da haka matarsa in ta shiga supermarket duk abin da ke gabanta na naira hamsin dubu da ɗari biyar dubu uku ba ya mata sai na dubu hamsin dubu ɗari shi take hange wannan ba ta gani sai ta buge su ma da kafa ta wuce kai kuma matarka tana shigowa sai Allah rufe wancan sai nuna mata wannan shi za ta ɗauka ta tafi gida kuma tafi in ka sau mata wannan ta gode maka shi ya je sau wancan ba za ta gode ba ta raina da shi wahalar da suke samu a cikin rayuwa ma iyakacin jin daɗin shi ne ga babban mota ga manya-manyan riguna ga shi an je taro su ake gani amma kowa ya je kwanta wallahi sai ya sha magani yake iya bacci ba yadda za a yi ka ci haramun ku zalunci bayan Allah bayan Allah na shan wahala in ba haka ba wace irin rayuwa ce za a yi a ce likitoci suna yajin aiki marasa lafiya ce su yaya kenan su mutu ma'ana shugabanni ba su san cewa duk wanda ya tagayyara sanadiyan wannan Allah zai tsayar da su bane wace irin rayuwa ce ɗa bai san ran da zai gama karatu ba kullum ana yajin aiki kullum ana yajin aiki menene aka kasa yi har ake ta yajin aiki din abinda aka kasa yin ba a yin shi wani wuri ana yin shi wani wuri fiye da haka ma to me yasa duk abin da zai amfani al'umma sai ka ce an yi musu sihiri ne sai ka ce tsafe su aka yi ga hanya inda za a bi a tafi shi kenan to sai ka yi nasullaha fa ansahum anfusahum an manta da shari'ar Allah sai Allah ya Allah ya mantar da su ko duk hayaniyar da za a yi wallahi ba za a gano hanya ba sai Allah ya nuna ma hanya to ka gani ba gani idan ka ba shi ke gani ba basiran da Allah sai Allah ya to shi yasa imamun adilun abu ne mai sauki a ce maka kai wane ne a Najeriya ofishin ga biliyoyi kuma in kaɗe ba ma ba abin da za a yi kuma ka ce a'a a je a sama mutane famfo su daina shan ruwan datti a'a a je a gyara musu makarantu a gyara musu asibiti a'a a je a samu musu security su kwana lafiya don Allah imanin da zai yi wannan karamin aiki ne eh akwai imanin da zai yi wannan yanzu sai ɗaya ɗaya su ma ba a bukatansu wajen duk wanda ya shiga cikin wannan system shi ma ya tafi kenan haka ne haka ne an kawo ka ne ka zo ka zama aluja an kawo ka ne ka zo ka yi mai ko mu ci tare ko ka tafi kamar mu kada ka tsaya ka zama muna hajar asara kenan ko to imamun adilun kenan cewa kuke abu ne mai sauki eh ko kai aka ba ofis ga kudi a karkashi ga zo ka ce matanka albashi fa sai aya hankali a ka isa ma sai ka ce mami ga kudi ana tafa caka su wayanda suke debawa ana yin su duka duka ba yan Najeriya bane akan me mu za a bar mu cikin lissafi da kaza kaza kaza kai ma ka isa ma imamu na adilun kenan ko sai wa rajulun qalbuhum alqum bil masjid idza kharaja min sai هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك هكذا على الشك وأخرجه محمد محمد عن مسدد وأخرجه مسلم أيضا عن زهير ابن حرب كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن خبيب عن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة بلا شك kila fi kaulihi aka ce cikin fadar da hadisin ya ce yuzilluhumullahu fi zillihi ma'anahu idkhaluhu iyahum fi rahmatihi wa ri'ayatihi wai Allah ya sa su cikin tafsiri akwai at-tafsiru bil lazim an fahimta wannan kalmar an fassara ta da ne da nafsin ma'ananta wannan a'a bi lazim ne wannan a'a guda uku ne dalalatul alfaz dilalatul lafzi alama wafaqa yad'unahu dilalatul mutabaqa wa juz'uhu tadammunan wa ma lazim fa huwa iltizamu in bi aksin iltizam dilalatul mutabaka dilalatul ijtisami dilalatul haka dilalatul alfaz suke guda uku ne to sai yace Allah zai saka su cikin inuwarsa sai yace cikin rahmarsa me kenan akai an fassara wannan bi menene dilalatul mutabaka au ko dilalatul tadamun ko dilalatul iltizam eh in ka san abin da ake ce mai dilalatul iltizam to shine yalzamu min idkhalihim fi zillihi an yarhamahum dilalatul iltizam kenan shekaru da yawa da suka wuce wani babban malami malamin da ka kuma sai Allah ya cikin shi ce akarama Allah gafarta malam tun da muka tashi dai ana cewa sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi wa sallama duk cikin hausa kowa zai ce tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tsira da amincin Allah su tabbata nace ai ba fassara sa kenan ba kuma ni malamin da na yi karatu a wajen shi kuma ya ce ya karanta mantika a wajen shi malamin ta kuma sai akwai maktaban shi a zaria a zaria ya rasu babban malami sai ce a ai tafsir ne billazin sallallahu alaihi wasallama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ce ai in yayi mishi salati tsira da aminci su same shi yalzamu min zalika shi yasa a cikin indal malatika kenan dilalatul lafzi alama wafaqa yad'unahu dilalatul mutabaka wa juz'uhu tadammunan wa ma lazim fa huwa iltizamun in bi aksi nitrosin ba karanta da lalatul alfaz ba kenan cikin usul ko mantiki ba karanta ba inna lillahi eh da shaura shaura me wace hanya إدخاله إياهم في رحمته ورعايته وقيل المراد منه ذل العرش أم فهمت؟ المراد منه قيل ظل العرش وروي عن شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة في هذا الحديث يتي وترواية تازو سيتتي سبعة يذلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله in duk rawayoyi suka zo shi aka samu riwaya daya ta kayyaje abin da ake nufi da shi sha dauka ai aiki da shi su ka gani ko to wancan ba a ce an je ta'wili ba kenan ga nassin shi nan ta hata zilli arshihi an fahimta don ka fassara to ba ka fassara da ta'wili bane ka fassara ne da nassin hadisi وروي أيضا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وروي عن سلمان أنه قال يتي التاجر الصدوق مع السبعة ya ce ɗan kasuwa mai gaskiya yana tare da wa'ancan guda bakwai ɗin fi zilli arshin lahi yau malkiyamati ya a nema a haula isaba allaci ja'at fil hadis mana attajiri mai gaskiya mai aminci mai amana kasuwanci kenan saboda kasuwanci ɗin nan kusan ya fi komai muhimmanci ba abinda ake nufi da wannan adalci a cikin wannan kowane ne kai sai dai ka zama kana da abu ɗaya sauran abu dubu ba ka da su kana bukata in kai maɗinki ne abinda ka iya ɗinki su ɗinki kaɗai ne abinda kake bukata abinci fa abinci fa to ɗinki kuma ba sai an kawo ma ɗinki kai ba wanda ya kawo ɗinki ina ya sawo yankin ‘yan kasuwa ina suka je suka sawo kamfani ina ya samu gona ina ta samu an fahimta ma'ana kafin kai sallah Allah ya karbi sallan kashe an samu mutum dubu sun yi aiki yasa kai ma ake yi suturatul aura mutum ya tashi da gangaye sallah tsirara sallah su ta yi ke ya same tufa wannan sutura ɗin ko da safe ce ko mece ce sai da kaje kasuwa kantin kwari kaje ka sauko yan kasuwa ina suka samu sun je kamfani kamfani ina ku suka samu wajen ma'aikatan masana'antar sakan abin nan eh auduga masu sakan auduga ina ka samu masu gonan masu noman auduga masu noman auduga ina kuka samu duk abin da za ka silsila shi za ka je karshe shinkafa da kake ci da alkama da kake ci da masara da kake ci shuka aka yi to wanda irin da aka kawo ka shuka ɗin ina aka samu farkon irin ina ina fito waye irin farkon irin waye irin tashi shi karshe zaka je ainihin sunan ma aka ce ba masara ba ka tashi ne ka gaji iyayenka suna ce masara kai ma ka ce masara akwai wani abin da ka yi ji ba ka da komai sai dai ka ci ka ci ka tumbe ka masara su ma ka suka gada su ma ka suka gada har ma ka har akai a tike wajen me wa allama adam al asma a kullu yasa kafin kai sallah sai ka sa suturatul aura rigar nan taka sai an je sai an je kasuwa a sauyaki a sauyanki yankin masu kasuwa din ga mai rumfa ga mai karban haraji ga mai bada kaza duk saboda wannan abin to shikenan ina aka samu inda su ma kamfani suka je kamfani din nan mutum nawa ke aiki wa inji nawa ke saka wannan abubuwa ya aka yi ga masu sakawa ga masu rinawa ga masu menene duk saboda aka maka ka suka kai sallah a karbi sallah an fahimta to sai kai ka je kwanta kana bacci ana so kowa ya tashi aiki ne duk abin da ka iya din nan abin da ka iya kenan abubuwan da baka iya ba kana bukatar su suna da yawa in ka ce kai za ka yi zalunci a cikin sana'ar da kake yi kowa kuma zai zalunce ka ya za ka yi kowa duk inda ka je za ka saya kai ma za a zalunce ka ya za ka yi ka yi zalunci kan abu ɗaya da ka iya duk ka je ko ina dubu su ma za su zalunce ka riba ka ci ko hasara kai to shi yasa aka ce yin gaskiya a waje yana da wahala amma in ka yi gaskiya a cikin wannan aka ce kana cikin guda bakwai da za a kana tare da guda bakwai da Allah zai saka su girmama su ya saka su cikin inuwan al'arshi rannan babu inuwa farfajin alkiyama gumi za a yi wani har su nutse cikin gumi din shi aka ce kai zo ka shiga cikin inuwar Allah saboda kayi adalci saboda kayi kaza saboda kayi kaza abu ne karamin abu ne abu ne mai matukan muhimmanci ko قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا in ka je masallaci kai sallah za a baka lada ashirin da biyar ko da bakwai amma in kai gida ko kofar gidanka ba ba jama'a kuka yi ba ɗaya za a baka wa zalika annahu idza tawadda'a in yi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalar thumma kharaja ila almasjid sa'annan ya fita ya kama hanya tiryan tiryan yana tafiya za shi masallaci la yukhrijuhu illa as-sala ba abinda ya fitar da shi shi dai za shi masallaci ya sallah lam yaktu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja duk sa'an da ka daga kafan ka za ba ka da duk da kafi za da dauka darajar ka wa hutta anhu biha khati'a fa idza salla in yayi salla ya saura yana zaune yana jira kuma lokacin salla lam tazal al mala'ikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu mala'iku na ta masa addu'a suna masa salati Allah ka gafarta masa Allah ka rahamshe sa Allah Allah Allah Allah mala'iku ke ma addu'a fa اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة matukan kana zaune kana jiran ayi sallah kana cikin sallah kenan ladan da zaka samu kenan hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi wa akhrajahu muslimun an abi bakr bin abi shayba an abi muawiya an al-amash wa qala wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi malaiku suna masa salati matukan yana zaune inda ya salla ɗin ya kuluna suna fadar cewa allahumma rahamhu allahumma gfir lahu allahumma tuba alaihi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdith fihi matukan mai bai alwalansa bata warware ba abinda mala'iku za su tafi yana warware alwalan kuma sai su kyale shi mala'iku zama su suke masu suna maka addu'a za a karba ko ba za a karba ba eh za a karba ko ba za a karba ba eh me ke nuna haka eh farko Allah ba ya saba alkawari Allah ba maketaci ba ne Allah ba mayaudari ba ne Allah ba marowaci ba ne in Allah ya ce roka zan karba yi Allah zai ce maka ka roke shi ka roka yake karba eh to su wa ya sa su so yi Allah ya sa su shi yasa Allah yana shi yana da Allah yana so ya karban maka ya karba shi yasa ya sa su kai man Allah ya ce ud'uni astajib lakum in ka roka Allah ya karba sai dai iliminka da imaninka ya gaza ka fahimci ina manan Allah ya karba din sai ka samu abin da kake so tukun ka san Allah ya karbi addu'arka a'a duk sa'an da ka karoki Allah madaukin sarki Allah ya karbi addu'arka to amma ina manan karban addu'a kai ai maka abin da kake so shine karban addu'a ko to kuma Allah sai ya maka abin da yafi maka wanne ne yafi eh abin da ya fi ko? ko kai haka kake mu'amala a yi da ‘ya'yanka duk sa'an da ‘yarka ta girma ana son a yi bikinta ranar da za a kai ta ranar za a je a sassau komai da komai a je a sai wannan aime a ɓoye ba a aji ba ba a masun ta gani ko kai cikin azumi za su kawo rigar shi sai daren sallah ce gashi ba haka ba ne ba ba ta sani ba ana tarawa sai ranar da aka za a kai ta tana gida za a je a zuba wancan zai dai ta je ta yi mai tana shiga sai ta ga duniya to hikima kenan ake cikin Allah madaukin sarki abinda ka roke shi din ya karba zai baka kuma amma Allah ya san cewa yanzu kai baka dace da wannan baiwar ba in an baka wannan abin wannan lokacin ba zai maka amfani ba zai halakar da kai ne to Allah ya baka ka je ka halaka ko Allah ya rike to shine to gata kenan aka yi maka sai Allah ya rike lokacin da ka kai ka dace shi ga Allah ka waya baka to shine ai ma gata kenan an fahimta fad'ullaha mukhlisina lahu dina ko roki Allah kuna tace addini imani da tauhid da komai da komai Allah ba marowaci bane Allah ba maketaci bane Allah ba mazambaci bane Allah ba talaka bane Allah baya bukatar kudin da aje zai baka ko Allah na bukatar su ne saboda kai yayi shi yasa to me yake bukatar su da shi kai ne dai imanin ka yake bukatar sauran ya cika lokaci ya cika hadisi biyu ko uku eh ai اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
sauri